بقرآني وإيماني وتدبيراتي قواني بقرآني وإيماني وتدبيراتي قواني أهز الكافر الجاني بقرآني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa musulmi a yau muna 26 ga watan Ramadan, hijira ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1436. wanda ya dace da sha uku ga watan bakwai miladiya shekara ta dubu biyu da goma sha biyar muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu ali imran a jiya mun tsaya aya ta ashirin da biyu a yau za mu tashi aya ta ashirin da uku sannan akan shafi kuma na hamsin da uku wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, Alam tara ilal ladina utu nasiban min alkitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون Na'am, Allah subhanahu wa ta'ala ce, Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab, Alam tara baka kalla ba ilal ladina utu nasiban minal kitab ga waɗanda aka ba su wani rabo daga littafi, yuda'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum ana kiransu zuwa ga littafin Allah domin littafin Allah ya hukumci gare su. domin an sabkar da littafin Allah ne saboda a yi hukumci tsakankanin mutane sun ya tawalla fariƙun minhum sannan wata jama'a daga cikinsu ta juya ta ba da baya wahum mu'ridun suna masu bijirewa masu kau da kai nan wato an yi tambaya ne amma an zo da tambaya ta ban mamaki ka yi mamakin halin irin waɗannan mutane alam tara ilal ladina don me aka ce ya dubi halinsu saboda mamakin irin ɗabi'a wanda suke ɗauke da ita sai Allah subhanahu wata'ala ce alam tara ilal ladina utu nasiban min alkitab an ba su wani rabo daga cikin littafi Dr. Fadl Samar Ra'i yana da wani littafi da ya sama suna at-ta'bir al-Qur'ani yake cewa duk inda ka ji an ce utu baka ji an ce ata ba domin wani lokaci za a ce atainahumul kitab wani lokaci sai a ce utul kitab ya ce to duk lokacin da ya zo mabni lil majhul ko kuma mabniyun ala ma lam yusammi fa'iluhu akan ra'ayi na su usaimin shi ne ke cewa to zargin waɗannan mutane za a yi da kaji Allah ya ce utul kitaba bai ce ataina humul kitaba ba to lalle wannan cikin halin zargi ne kaga nan da yace alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum kaji Allah ce thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun sannan Allah subhanahu wata'ala ce ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا da kaji an ce utu to babu alkhairi a ciki yake cewa tabi'a ce wannan shine ake cewa wato al-uslubul qur'ani ka san yadda al-qur'ani yake tafiyar da kalmomin shi zaka iska cikin al-qur'ani wata kalma ta zo so daya wata kalma ta zo so biyu wani lokaci an kawo wata kalma ba a kawo wata kalma ba to meye sirrin misali a ce yas'a ba a ce masha ba kaga alkur'ani wani lokacin sai ya ce yas'a to me yasa bai kawo kalima ta masha ba ya kawo yas'a saboda hikma to idan baka san balaga ta alkur'ani ba sai ka ce cikin alkur'ani akai kuskure shi yasa akwai wani mustashrik turawa waɗanda suke karatun musulunci ya yi karatu mai zurfi a jami'o'i na musulunci ya san larabci sai yake cewa a cikin alkur'ani akwai wata kalima wadda ta zo wadda take kuskure ce aka tambaye shi a ina yake cewa wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratu Yusuf fa'akalahu dhi'bu wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin yace idan an ka ce fa'akalahu dhi'bu kura ta canye shi alhali dabba ba ta iya canye dan adam gaba daya za ta ci naman shi ne tare da wani abu kenan ya kamata su ce faftarasahu dhi'bu sai kura ta farauce shi kenan ta ci wani sashi ta bar wani sashi amma alqur'ani yayi kuskure yace fa akalahu dhi'bu domin ba yadda za a yi wato dabba kura ko zaki ya je ya farauta dabba kuma ya canye har kasu su komai da komai yace ba taɓa yin wannan ba dan haka alqur'anin nan akwai kuskure a cikin sa kuna fahimta ta saboda rashin sanin al-uslubul qur'ani amma malaman ulumul qur'an kullun suna ce maka kai hankali in qur'ani ya faɗi kalima kaza tana yiwa ma'anarta ba irin yadda ka sani bace kaga kaman misali kalima ta al-matar in an ce al-matar menene al-matar shine ruwa ko ba haka ba amma da kaji al-qur'ani ya kawo kalima ta matar to wajen azaba da wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul munzari amma mu kuma sai mu ce nazal al-matar min as-sama ruwa sun sauka daga sama amma al-qur'ani in yace matar to ana nufin azaba falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijjil malamai da suka yi bincike saboda wani bi makiyinka shi yake falkar da kai in baka da makiyi baka ci gaba amma in kana da makiya in ka tashi fadin wata magana sai kai haka kai haka in kana da makiya ba za ka yarda kai kuskure ba duk abin da za ka faɗi sai ka yi hankali da shi amma in baka da makiya fa sai kai ta cin karenka babu baka kana halakar da kanka shi yasa samun makiya shine alamar ci gaban dan adam mun gane wannan sai malamai suka ce to meye dalilin da yasa wannan mustashriq yace wai fa akala hudzibu kuskure ne sai malamai suka ce a'a shine bai gano balaga ta alkur'ani ba wato sirrin da yasa Allah kawo fa akala hudzibu wato wata hikima a akwai shine asali dabba za a ce ta farauce ta ci nama ta bar saura amma a ce ta canye abu ne wanda yake ba sa bijin shi ba sai suka ce ‘yan uwan annabi Yusuf sun yi ƙarya sun ce ya abana inna zahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina to da suka ce sun bar yusufu fa akala hudhibu da sun ce faftarasa hudhibu suka ce kura ko tarfeci ya farauce shi ko ya ci sabon ya ci sashen naman shi ko ba haka ba to ya kamata abin da ya saura na daga naman annabi yusufu su kawo shi ko ba haka ba sai ce to tun da kura ta ci dana ku kawo min kashin shi ko ku kawo min saura wadda kura ta ci to kaga kuma su ƙarya suke yi ko ba haka ba sai sun kace fa akala hudhibu kura ta canye shi gaba daya domin kada ya ce ku kawo min wani sashi daga cikin naman jiki ne an fahimci wannan da kyau to kun ga ashe balaga ce ta alqur'ani ba kuskure ba shi yasa ana son ka san uslubi na alqur'ani domin kakka fada ma alqur'ani kace da kana jin larabci ka san alqur'ani ba haka bane to dan haka dai dr fadl samar ra'i yace utu nasiban min alkitabi duk inda kaga ga utu to in dai an yi zancen littafi ba zancen alkhairi bane ake yi da aka ba su sashe na littafi Allah bai ce an ba su littafi gaba ɗaya ba saboda ba sa aiki da dukkan littafin sannan kuma ba su yi imani da shi ba kuma sun yi jifa sun ki aiki da da yawa daga cikin shi yud'auna ila kitabillahi ana kiran su zuwa ga littafin Allah subhanahu wata'ala ma'ana wato ana kiran su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin malamai sun ce wannan aya asalin sabkarta su ne waɗansu daga cikin Yahudawa suka ɗaukakar da ƙara zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Yahudawa ne guda biyu suka yi zina sai suka je sai suka kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukunci da suka je suka kai hukunci wajen manzon Allah suka ce a yi musu hukunci to su bu su yadda da alqur'ani ba kenan da me za a yi musu hukunci za a yi musu hukunci da littafin da suka yi imani da shi sai aka ce to ku zo da littafin ko a yi muku hukunci da suka zo da littafin su sai aka ce mi kuke samu a cikin shi sai suka ce idan mutum yayi zina za a zage shi za a dake shi za a yi mai kaza sai ɗaya daga cikin malaman su ce ƙarya suke yi ba haka bane hukuncin yake sai aka ce a kawo a taura ko da aka zo daidai ayar suna karantawa sai suka aza hannunsu sai aka ce ku ɗauki hannu sai aka karanta sai aka gano cewa idan mutum yayi zina ya taɓa yin aure ita ma matar ta taɓa yin aure za a jefe su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to a jefe su kaga ba su yarda da wannan hukunci ba sai Allah ya ce yud'auna ila kitabillahi liyahkum bainahum su ana kiran su zuwa ga littafin Allah kaga at-taura littafin Allah ce an gane wannan da wannan aya malamai suka fa hujja cewa wato shar'u man qablana shar'un lana ma lam yujad nasikh duk hukuncin da ya tabbata ga mutanen da suka gabace mu inda ya zo cikin alkur'ani aya ta ce an hukunta musu kaza to malamai suka ce hukuncin ya tabbata a gare mu matukar ba mu samu ayar da ta shafe shi ba domin mu ma a cikin shari'ar musulunci yanzu idan ma'aurata biyu suka yi zinabi za a yi za a jefe su kaga wancan hukuncin yana cikin attaura sannan kuma anan ma ya zo ina fata an fahimce ni amma babu shi ba- ayar an shafe ta a cikin alkur'ani amma kuma ta ci gaba da aiki an gane wannan a cikin at-taura an ce wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi ko ba haka ba to mu ma a cikin alkur'ani annan nafsa bin nafsi an gane wannan wannan sai ya zamanto dalili ne ka'ida ta ta ulama'u usulul fiqh da suke cewa in an ka samu hukunci Allah ya bada labarin hukunci ya tabbata yana da halaye guda uku idan Allah ya tabbatar da cewa ya hukumta ga mutane da suka gabace mu hukunci kaza amma wato ya shafe shi to ba hukuncin mu bane an gane wannan ma'ana bai tabbata gare mutum da an ce an shafe shi idan aka ce an yi hukunci gare su amma kuma an samu abin da yace- yake nuna cewa da mu da su mun yi tarayya wannan babu matsala kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum babu wata matsala to amma sai a samu hukunci ya zo a cikin alqur'ani na mutane da suka gabace mu amma ba a ce muna ya ke tsantu da mu ba kuma ba a ce an shafe shi ba to nan ne malamai suka yi sabani an gane wannan sai malamai suka ce to wannan hukuncin zai tabbata a gare mu misali kamar wannan aya ta rajmu misali kamar annabi Musa alaihi salam ko ba haka ba lokacin da zai yin aure sharadin auren shi shine ya ba shanu ruwa shekara nawa shekara goma ko shekara takwas قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج ko ba haka ba to kenan yanzu mu ma ya halatta ka sa mutum aiki ya zama to shine sadakan diyarka domin shar'u man qablana shar'un lana ma lam yarid nasikh an gane wannan li yahkuma bainahum domin yayi hukunci a gare su thumma yatawalla fariqun minhum sannan wata jama'a ta juya ta bada baya wahum mu'riduna suna masu bijirewa waɗansu malamai suka ce to in an ce a'rada shine ya kau da kai ya bada baya kuma in an ce ta- tawalla ya juya ya bada baya ma'ana kenan guda ce sai waɗansu malamai suka ce a'a summa yatawalla fariqun minhum sannan wata jama'a ta juya ta bada baya wahum mu'riduna kuma suna cikin halin bijirewa sun sa kai waɗansu malamai suka ce a'a summa ya tawalla fariqun minhum sannan wata jama'a daga cikin su za ta juya ta bada baya da jikinta an gane ni wa hum mu'riduna sannan su kauda kai da zukatansu kenan wannan shine jikin su ya juya ya bada baya sannan kuma zuciyar su ta bada baya kenan sun bar abin completement gaba daya ina fata an fahimce ni to meye dalili
ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون
Allah subhanahu wa ta'ala ce zalika domin su bi annahum wato qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat su yahudawa sun ce ko da za su shiga wutar jahannama to wutar ba za ta shafe su ba sai yan kwanaki yan kadan kawai kaji su suna ganin cewa ba yadda za a yi in ma sun shiga wutar to yan kwanaki ne za su yi a fitar da su daidai adadin kwanakin da suka bauta ma dan maraki ko ko suna ganin dai waɗansu kwanaki ne daidai Allah zai fitar da su da haka ko da sun shiga wutar jahannama ba za su yi ma a cikin ta ba kaga mutumin da yake da tabbacin zai tsira daga wutar jahannama sai aikata abin da yake so kenan in kaga mutum na kafirce ma ranar tashin alkiyama ko yana yin abin da yake so alamun bai yi imani da ranar tashin alkiyama ba ko ko imanin shi yayi karamci domin in mutum ya san azaba Allah tabbata za ta tabbata to kaga dole shi gudun azaba Allah subhanahu wataala amma hutar da an ka ce khalidina fiha abada sun ka ce lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat shi yasa suke yin duk abin da suke so so kashe annabawan Allah in an ce Allah ya ce su ce ba za su yi aiki ba sannan su ce ma annabin Allah izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun in an ka ce musu wannan doka kada su taka su ce sai sun taka duk abin da suka ga dama shi suke yi ina fata an fahimce ni to kaga saboda ba su yi imani da ranar tashin alkiyama ko ko suna ganin in an je ranar tashin alkiyama yan kwanaki kaɗan ne shi yasa suke faɗin wannan magana har yanzu dai eh afwan jama'a muna fatan masu magana su rage muna tafsirin alqur'ani ne kidan bai dace a aza muna halaka ba mutane suna yin maganganu abin da suke so wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wanda yake da bukatar fira yayi hakuri ya fita ya je wajen masallaci in an kare tafsirin alqur'ani mai girma ya dawo ina fata an fahimce ni don haka zalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat domin sun faɗa sun ce su ba za su ga wuta ba sai ɗan kwanaki ɗan kaɗan Dr. Fadl Samar Ra'i yake cewa shi akwai ayoyi guda biyu waɗanda malamai suna musu fassara guda amma shi yana ganin akwai bambanci a cikin suratul baqara Allah ya ce wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda وقالوا سنت لن تمسنا النار wuta ba za ta shafe mu ba illa ayyaman ma'duda sai yan kwanaki yan kaɗan to nan kuma an ce zalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat sun ce wuta ba za ta shafe mu ba sai sai yan kwanaki kaɗan to a wajen larabci idan an ka ce ma'duda wato jam'i ne na kasra amma yan ka ce ma'dudat shine abin da ya fara daga uku zuwa goma to shin duka ma'anar su guda waɗansu malamai suka ce duka ma'ana guda ce da ma'aduda da ma'adudat duka ma'ana guda ne illa Allah ya kawo su don saboda ya nuna cewa cikin larabci wani jam'i yana zuwa yana iya zuwa wurin wani jam'i ma'ana ana iya sanya shi kambacin shi an gane wannan waɗansu malamai suka ce a'a shi dr fadl samar ra'i ce a'a waɗancan waɗanda sun ka faɗi waccan magana da allah ka musu jam'i na kasra babban laifi suka aikata su ko waɗannan an kire su ne don a yi musu hukunci da shari'a su ba su yi aiki da ita ba shi yasa allah ya ce to su ayyaman ma'adudat amma waɗancan waɗanda suka aikata mummunan aiki sun rubuta littafi na ƙarya sun ce daga wajen allah yake ko ba haka ba fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون كذا su laifin da suka yi mai yawa ne sun rubuta littafi na ƙarya sun danganta shi zuwa ga Allah ko ba haka ba ba ɗaya suke da waɗanda an ka ce ga hukuncin Allah suka bijire mai ba amma da yawa daga cikin malamai ba su yarda da wannan wato ta'awili ba na shi Dr. Fadar Samar Ra'i sun ce duka ma'anar guda ne illa dai duk laifin da suka yi in an tambaye su za su ce su ai ba za su tabbata a cikin wuta ba shine aqidar da turawa suke da ita shi yasa duk kashin da suke yi ma musulmi yahudawa duk sharrin da suke haddasa ma musulmi suna ganin cewa ko da za su ga wuta yan kwanaki ne za a fitar da su don haka ku ne za ku zama cikin wahala Allah ya tsare mu Allah subhanahu wataala ce to wa gharrahum sai ya rude su fi dinihim a cikin addinin su ma kanu yaftarun abinda sun ka kasance suna kirkirawa na ƙarya shi yasa in kana da hankali kada ka bi malamin da zai gaya ma abinda ranka yake so kada bi kada ka bi malamin da zai rinka yi maka ƙarya ka bi ka bi malamin da in fatawa ta zo zai gaya ma in ta dace da son ranka ko bata dace da son ranka ba ina fata an fahimce ni domin shi na zaka tsira na tashi alkiyama amma malamin da zai koma kaga sun ce jinsin yahudawa ba zai tabbata ba a cikin wuta kaga duk mutumin da abba yahudi zai ji dadin wannan fatawa ko ba haka ba in wani mallami dan kabila kana an kai mai tambaya sai ya duba ya tambaye ka kai wacce kabila na in ka ce ni kabila kaza na sai ya ce halatu na sai wani zai tambaye shi ya ce mai ya mai tambaya tambaye shi kaza sai ya ce kai dan wacce kabila na sai ya ce ni ba dan kabila sai ya faɗa mai kabila in ya ji cewa ba dan kabila sai ba sai ya ce haramun na wannan addini ne ku ku halatta makan ko dan su abubuwa kun ku haramta wa dan su akan jinsi don haka babu abin da yake halakar da al'umma irin danganta ayoyin Allah zuwa wani abu na duniya a ɗauki kabilanci shine abin da za a sawa gaba ba yadda za a yi mutane su ci gaba suna yin kabilanci ƙasa wadda ta yi kowace ci gaba a duniya a yanzu ita ce ƙasar Amerika ƙasar Amerika da ta yi kowace ƙasa ci gaba yanzu komai suna da ta hanyar sun jayar da kabilanci su mai da shi gefe in bakin mutum kake Amerika tana maraba da kai abinda ake bukata mi za ka kawo na cigaban ƙasar Amerika in dan Japan kace kace kana son nationality American za a baka amma mi za ka kawo wanda zai sa Amerika ta cigaba babu ruwan Amerikawa wannan baki ne wannan hori ne abinda suke so wa zai kawo musu cigaba shi yasa manya-manyan masu mulki ma zaka iske waɗansu ma da girman su suka shigo a cikin ƙasar Amerika wanda ya mulkin jiha ta California Arnold Schwarzenegger yana da shekara goma sha shida ko sha takwas ya shiga ƙasar Amerika da ya zo aka bashi nationality kuma ya zamanto har gwamnan jiha don mi don saboda mutum ne wanda yake ya shahara yana da kuɗi yana yin film-film ya sa suna Amerika ya hito a duniya kenan ya cancanta a bashi amma duk lokacin da an ka ce za a aiki da jinsi ko ɗan gari to za a bata addinin musulunci mutum zai zo Allah ya bashi ilimi ya zama cikin gari yana karantar da mutanen al'umma yana karantar da 'ya'yan al'umma yana komai da komai amma da an tashi za a bashi wani matsayi kaji an ce a ai ba ɗan garin nan bane to su waɗanda an ka aifa cikin garin mi sun ka tsina na magare shi ne abin tambaya dole cikin mus- musulmi su ya kamata su yi aiki da wannan kaida amma su ba su aiki da ita turawa duk wanda adda ilimi komi kasancewa ka baki suna son ka shugaban kasar senegal wanda ya mutu Le- leopold sedar senghor dan kasar senegal ne da ya yi ilimi ya yi ilimi turawa sai da suka zaɓi mace wadda take uwayenta 'yan asalin masu mulki ne cikin ƙasar faransa suna da tarihi na asali aka ba shi aurenta sangor shina shugaban ƙasa ya aje shugabancin ƙasa ya koma faransa da zama turawa sun rike shi abdullahi wad bakina musulmina faransa ba ta son musulunci amma mata sai batura ce taha hussein dai daga cikin manya manyan da katira wanda suka yi karatu waɗanda Allah ya ba kwakwalwa da ya je ƙasar faransa makahu ne dan ƙasar egypt da yake yana da ilimi batura faransa sun ka bashi wadda ta zama to ita sanadiyyar ta gayyara hankalin shi ta akida ta yi don haka ba yadda za a yi musulmi su ci gaba sai an jaye zancen kabilanci musulunci mu ne an kace mu jaye zancen kabilanci amma kuma mu muka fi aiki da shi amma amerika da turawa in ka hini baki in ka dibi sangwar baka iba mun tashir shi da tukunya saboda tsannin baki amma da ilimin shi yasa yana da matsayi a ƙasar faransa hatta da babban bibliotheque a gare shi a cikin ƙasar faransa me ya kawo wannan saboda shi bature yana son amfani da kai ne amma mu kuma za mu ce wai mutumin da Allah ya ba baiwa muna son mu amfanu da baiwa sai kuma mu ba mu so ne to kaga wannan ƙarya ce idan mutum ya zo ya kawo ci gaba cikin al'umma ko wane ne shi ya kawo ci gaba cikin al'umma wannan shi ne abin da ya kamata mu gane da kyau amma matukar za a cewa sai an bi diddigin asalin mutum ba dan gari bane ba dan kabila bane ba a bashi matsayi to waɗanda aka ba matsayin su bu su amfana komai ba shi kuma za a rabu da shi kuma amfanin zai ta yabar al'umma ina fata an fahimce ni to kaga yahudawa irin aikin da suke yi kenan duk wanda ke tar da irin wannan yana aiki ne da irin aikin yahudawa malamai suka ce to nan kullun in za a magana ai hattara domin ana tudan yadda gaskiya da ƙarya ko ba haka ba kuma Allah ya ce ma bani Isra'il wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun kada ku tudan yadda ƙarya da gaskiya alhali kuna da sani ko ba haka ba duk aƙida duk mutum mai wayo in zai halakar da kai ba zai zo maka ba da magana ta ƙarya guda tan ta ƙarya ita kadai domin da mutum zai zo da ƙarya ya gaya ma kana yadda to amma ina ne ake halakar da mutane sai a ɗauko ƙarya sai a haɗa ta da gaskiya sai a cakuɗa ga gaskiya ga ƙarya in ba masu ilimi ba babu wanda zai iya bambantawa ina fata an fahimce ni shaidan da ya zo bai ce ma annabi adamu ba ina so in fitar da kai daga cikin aljanna ko ya gaya mai sai ya ce mai hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla kaga ya zo mai da wannan magana sannan kuma ya ce ma na hakuma rabbukuma an hadhihi shajara illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin sannan ya ƙara ya musu rantsuwa wa qasamahuma inni lakuma la min an-nasihin kaga duka sai da ya kawo maganganu ya to to shi yasa duk mutumin da bai da aqida mai kyau duk mutumin da yake son ya batar da kai sai ya zo ya kawo maka magana wadda bai dadi shi maka kaza ai yana da kyau kaza yana da kyau ai in mun kai kaza yana da kyau shi ko ta tafiya ne ake ta sai ya kai inda zai kada ka cikin rami to kullun haka ne ake yi ana halakar da mutane mun fahimci wannan da kyau shi yasa sai ka ji wani ya ce malamai cikin juna suke a'a kwantar sa hankalinka ka nemi malami na gaskiya mai gaskiya da mai ƙarya ana iya bambanta su nan da sun ka ce lan tamassana naru illa ayyaman ma'duda wuta ba za ta shafe su ba sai kwanaki yan kaɗan ba duka magana bace a ƙarya kuna gane ni shigar su wuta tabbat ne an gane ni amma cewa za su fita cikin yan kwanaki kaɗan shine ba gaskiya ba an gane wannan da kyau baka cewa duk wannan magana da suka faɗa ƙarya ne a'a lalle sun ce lanta masanan naru kenan sun ce wuta ba za ta yi su ba illa ayyaman ma'dudat sai kwanaki kaɗan to tabbat wutar za ta shafe su amma cewa yan kwanaki kaɗan shine alqur'ani bai yarda da shi ba mun fahimci wannan da kyau wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun sai ya rute su a cikin addinin su abinda suke kirkira wa na ƙarya a kirkira ƙarya don azu mutane bisa gare ta Allah ya tsare mu fa kaifa idza jama'nahum
فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Allah ce fa kaifa idza jama'nahum yaya halin su zai kasance kai mamakin halin su idza jama'nahum idan muka ta- tattaro su li yaumin ga wani yini ko kuma fi yaumin a wajen wasu malaman lugha suna cewa nan allamu bi ma'ana fi ma'ana fi yaumin a cikin wani yini la raiba fihi wanda babu kwanto a cikin shi wannan yini wanda babu kokonto a cikin shi shine irin na na tashin alkiyama babu kokonto a cikin shi amma ga masu imani babu kokonto a wajen Allah babu kokonto a wajen halittun Allah amma sauran kafirai suna shakka a cikin shi domin shi na wani cewa ma azunnu sa'ata qa'ima kuma kafirai an kace musu wato wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri mas sa'a inna dhunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustayqinin kinan da Allah ce babu shakka a cikin shi a wajen masu imani da shi wajen ubangiji amma su kafirai suna shakka da haka dole sai ka fahimci abin nufi wa- wato wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat za a sakan kama kowace rai abinda ta aikata wa hum la yuzlamun sannan mutane ba za a zalunce su ba domin Allah subhanahu wataala ba azzalumi na ba duk wanda ya aikata aiki na gari komi karancin shi komi girma nai zai ganshi faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara qul illahumma
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير Allah ce kul ka ce Allahumma ya Allah malaman lugha suka ce wannan mimun iwadun ce anil ya wato harfun nida'i shine ya'un zaka ce ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus amma kuma Allahu shi sai ya keɓanta da wani harfi wanda ke iwadun ne anil ya'i kana iya cewa ya Allah ko kuma ka ce Allahumma to ita wannan mimun iwadun anil ya ya Allah subhanahu wa ta'ala malikal mulki kai ne mamallakin mulki mulkin kanshi Allah subhanahu wa ta'ala yake fezar da shi mallaka Allah ce shi yasa ake cewa Allah ya ba wani ya ba wani mulki Allah ya amshe ma wani mulki amma shi Allah shi adda al-mulkul mutlaq mulki wanda bai da iyaka babu wani mutum a duniya wanda adda mulki wanda bai da mulkin shi bai da iyaka babu shi ba yi shi ba babu shi shugaban ƙasar amerika yana mulkin ƙasar amerika amma bai da izini ya yi magana kan dokokin waɗansu ƙasashe kowace ƙasa tana da abin da ya shafe ta na cikin gida sai ka ji sun yi magana ko ministirkinsu ko kakakin shugaban ƙasa ya ce kada ku yi muna katsalandam cikin harkokinmu na cikin gida ko ba haka ba eh? kowace gwamnati tana da wato inda za ka je ka tsere mata a duniya annabi musa lokacin da ya gudu sai ya tsere ma mamlaka ta fir'auna shi ya ce- shi yasa yake ce mishi la takhaf najauta min alqawmi adh-dhalimin kaga mulkin fir'auna ba duk duniya bane ko ba haka ba to kaga annabi yusuf annabi sulaiman yana da mulki wanda ya roki Allah Allah shi bashi mulkin da kowa ba zai taɓa samu irin shi ba ko ba haka ba rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ko ba haka roki Allah ba amma abin mamaki ashe akwai wata mamlaka akwai wata gwamnati a duniya wanda shi bai ma san da ita ba ina fata fahimce ni kenan sai ka gane mulkin kowa yana da iyaka shi yasa amerika akwai mutumin da tana nema ne ruwa a jallo a duniya a yanzu kuma ba za ta iya kamo shi ba domin mulkin ta yana da iyaka kuma ta san inda yake akwai wannan sojan su wanda ya tona musu asiri wanda ya ce kasar rasha yanzu yana kasar rasha zaune ko ba haka ba yana nan kuma asirin amurka yake tonawa kuma babu ba wai amurka babu wanda ya je ya ɗauko shi da kasar rasha mai da shi amurka haka ne ko ba haka ba akwai wani wanda adda wikileaks shi ma ina ganin namun ko dan kasa ina ne cikin kasa europe nan ko swiss ne ko ina sweden ko yana nan yana ci gaba da tona ma amurka asiri amma cikin ambasada ta wata kasa yake kuma amurka ba ta da izinin ta je ta kamo shi kaga ashe duk wani mai mulki yana da iyaka sai a ce shugaban kasar amerika bakin terituwar amerika yake mulki a ce shugaban kasar rasha bakin wannan kasa ta rasha yake mulki a ce shugaban kasar niger bakin shugu- bakin niger yake mulki a ce prefe mulkin shi ya tsaya bakin jiha tai a ce sarki ya tsaya bakin garin da yake da jiha sannan a ce hakimi ya tsaya bakin karce ne sannan a ce mai gida mulki ne ya tsaya bakin gida ne babu ruwan da adda mulki mutlaka in ba Allah subhanahu wataala ba an gane wannan to wannan shi yake bada tsoro tu'til mulka man tasha tunda mulkin nan na Allah ne Allah yana bada mulkin shi ga wanda ya ga dama an fahimce ni wannan kuma ba shi ke nuna cewa sai ka taɓa naka ce Allah ya baka mulki don ya an kai swata ƙuri'an mutane aka hau mulki baka cewa Allah ne ya naɗa shi kenan a zauna lahiya za a iya kyale ka amma in ka ce Allah sai ya tambaye ka don mi kai yi magudi ka ka amsa ka amsa baka cewa a'a Allah kai kace tu'til mulka man tasha kenan ko da magudi ko da bindiga ne zo ko na kashe wani ni zo bisa ga mulki na zo bisa ga mulki ba haka Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi ba yana da kyau in za a fassara sai a fassara ayat alqur'ani da kyau to tu'til mulka man tasha Allah kana bayar da mulki ga wanda kaga dama wanda ba dan kowa ba ba a san shi ba sai Allah ya dauke shi ya sa shi shugaban kasa ba yadda za a yi kuma ya zan shugaban kasa mutanen da sun kai mulkin Nijar gaba ɗai cikin su babu wanda uba ne ya taba rika jiya ko ba haka ba kaga inda uba ne ya taba rika sai a ce to ana sawa tsammanin ya rika a'a shina nan karshen ta cutar ki ne wanda ya bashi abinci ma ya dauke shi na dai ya taimaka mai fi sabilillahi ba a san zai zan minister ba ba a san zai zan shugaban kasa ba ran nan kwatsam sai gashi ya zan shugaban kasa kaga tu'til mulka man tasha'u kenan sannan kuma wa tanzi'ul mulka mimman tasha Allah subhanahu wata'ala kana amshe mulki kana kwace mulki kana zare mulki ga wanda kaga daba wanda a shugaban kasa a yau karhe goma da minti goma sha biyar yana nan shugaban kasa karfe goma da minti goma sha shida ba shine shugaban kasa ba sojoji sun je sun dira fale sun kamo shi Firizidan na karhe goma da minti goma sha biyar yanzu ba shi bane wani firizidan ne na karhe goma da minti goma sha shida sai ka ji an zo an yi diskur an ce an wuce da wancan ko ba haka ba Allah subhanahu wataala ya karɓe mulkin shi ma wanda ake tsaro shi yake da izinin ya ba da izini a liƙe ƙohohin ƙasa gaba ɗaya ya ce ƙasa sai kada a bari ko kuje ya shigo ko ba haka suke cewa ba babu shiga babu fita sai a yi mai kudeta wanda ga mulkin miliyoyin mutane sai ka ji an ce an kai shi cikin gida an liƙe an ba solda bindiga an ce ya tsare shi in zai tahiya hitsari cikin dushi sai ya tambayi solda in ya yarda ko ba haka ba Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna wannan kenan don kana shugaban kasa sai a ma juyin mulki ba ka da kanka matarka ba ta da izinin ta je ta gane ka ɗanka bai da izinin ya je ya gane ka sannan ba ka da izinin ka ɗauki waya sai an yarda sannan kuma ba ka da izinin ka je dush sai an yarda mutumin da ke ba duniya izini an gane wannan amma malamai suka ce da Allah ce yana ba da mulki ga wanda ya ga dama yana kwace shi ga wanda ya ga dama a neme shi ta hanyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce amma kada ka je ka yi banna ka kashe mutane ko ka yi sata ƙuri'a sannan ka dawo ka ce Allah ne ya baka mulki malamai suka ce ba haka Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi ba wato izzu man tasha Allah kana ba da buwaya ga wanda ka so Allah in ya so mutum shi buwaya sai shi buwaya ko ba haka ba mutumin da Allah yake son ya buwaya Allah subhanahu wataala yake buwayantar da shi amma wannan kuma yana samuwa da imani in dai kana son ka buwayi kowa duk duniya to ka zama mai imani an gane ni kenan to izzu man tasha'u bi ta'atika Allah kana buwayar da wanda ka so da da'aka in dai kana yi ma Allah da'a kana da imani to ka buwayi kowa duniya ko da an yi yaki an ci daula ta musulmi da yaki to ba wai Allah ya daukar da waɗancan akan su ba a'a wannan izza ce ta musulunci ina fata an fahimce ni lokacin da an kai yakin Uhud an kashe musulmi da dama ko amma sai Allah ya nuna subhanahu wataala akwai dalilan da yasa aikata wannan wali yumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin saboda Allah ya tace masu imani na gaskiya waɗanda bisa gare su na za a dogara in za a zuwa wajen yaki ba wai munafikai ba da tambadadi wa yamhaqal kafirin Allah ya halakar da kafirai zuwa gaba mutanen nan da aka yaka sai da suka zo garin nan na Makka suka karbe shi ko ba haka ba kaga ashe nan muna ganin ba a ci nasara ba amma akwai abubuwan da Allah yake kallo shi sai haka nan kenan don an ci musulmi da yaki ba shi ke nuna cewa ba an ci wato sun, sun kaskasta a'a in dai suna da imani su ne sama wa antumul a'launa in kuntum mu'minin don kafiri yana da mota yana da kuɗi yana da kaza banza wallahi kai ne saman shi da an zo an kace ilfara lissahi a ce kasar da ta ko wace kasa ci gaba sai a ce ni sai a ce America da an tashi lissahi sai a ce wace kasa ce kutan sai a ce Niger ko ba haka ba haka na suka lissafi ko ba haka nan bane to sai a dawo sai a auna shin adadin musulmi a ƙasar Amerika mutum nawa ne adadin musulmi a ƙasar Nijar nawa ne kaga mu ana cewa katrobin wato 16% ko katrobin 17 ko katrobin 18 ko katrobin 19 to ka aje shi katrobin 10% musulmi a ƙasar Amerika ba su kai kashi goma ba to wace ƙasa ce tafi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ka gani wace ƙasa ce shin ƙasar da ake sallah aka gina masallacin nai wato ƙasar da ake tinkaho da musulunci ita ce tafi ci gaba ko ko ƙasar da namiji yake ɗaura ma namiji aure ya aure shi wace ƙasa ce ta ci gaba daga cikin su idan ka ce waɗancan su ne suka ci gaba to ka je ƙasar su a ɗaura ma aure da wani mutum to shi ne cigaba mana shan giya shi ne cigaba zina ita ce cigaba liwaɗi auren liwaɗi shi ne cigaba to mu ina muka ga cigaban ga wuri ko dabba kare yana jin kumya a ce yana biyar kare sai dai ka ji an ce maka ya nemi mace kariya amma kuma su turawa gashi sun ba da izini namiji ya aure namiji to wani cigaba ne suke da shi wanda za a ce har sun himu a auna adadin malamai waɗanda suke wa'azi da waɗanda sun san Qur'ani nawa ne da kuma can wajen su haka ne za a aunawa sai a gane wani mutum ne yake da daraja wace ƙasa ce ta ci gaba wace ƙasa ce ba ci gaba ba amma dan saboda na'ura ko dan saboda kere-kere ko dan saboda kaza wannan ba shine ci gaba ba wajen mu mu mu a wajen mu ci gaban su ci gaban mai rijiya ne domin halaka ce suke cikin ta amma mu ko ci gaban mu shine ci gaba wanda za mu samu duniya da lahira Allah ya ganar da mu wa tudhillu man tasha Allah kana kaskantar da wanda ka so shine wanda bai imani ba duk mutumin da bai imani ba ya kaskasta an gane ni daula ta musulunci Allah zai taimake ta lokacin da an kai imani kuma an ka aikata aiki na gari Allah ce wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaikum al-fasiqun a asalin daula daula ce ta musulunci domin imani shine ya fara sabka a duniya annabi adam bisa ga daula ta musulunci yake kuma mutane sun kasance akan imani kana nasu ummatan wahida ai alal iman daga baya ne aka samu sabani kenan daula ta musulunci ita ce asali shi yasa lokacin da muna karatu a kasar libi akwai wani malami doktor ne dan kasar maroc sai ya gabatar da wata muhadara yake cewa ya kamata mutum ya rinka girmama wato mutane kuma ya girmama kafirai kada ya zo ya zage su kai tsaye domin wannan zai sa ba za su karɓi addini ba sai ya ce to ni abin da ke son in tambayi doctor dan Tanzania ne domin jami'a za a bada dama duk mai tambaya shi tambaya shin kai doctor manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yayyake Qurayshawa ya je a Makka a Makka akwai gumaka da dama sai ya zo sai ya kakkarya waɗannan gumaka gaba ɗaya fitar da su daga cikin Ka'aba kuma alhari Ka'aban nan ya zo ya iske ta ga hannunsu shin yana nuhin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya girmama su tambayar da ya ma doctor kenan sai doctor ya ce mishi to ka saurara ka ji asalin gida wannan annabi ibrahim shine wanda ya fara gina shi ko ba haka ba inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin ko ba haka ba annabi ibrahim da ya sake gina shi wannan gidan a wannan lokaci babu gumki ko guda ko sannan kuma akwai wani daga cikin larabawa na manci sunan shi ko amr bin luhai ne ina ganin da suke kawo cikin tarihi shine yazo iska ana bauta ma gumaka a wadansu kasashe yazo ya kawo kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai da Ka'aba ne zuwa ga asalin ta na tauhidi ba wai ya zo bane ya bata abin da Qurayshawa sun ka aikata an fahimci wannan da kyau kenan kaga dole sai an yi raddi to dan hakan ga wa tudhillu man tasha Allah kana kaskantar da kasu komi rashin imani sai an kaskasta daula ta musulunci yana yiwa ta fadi in bata bi asbabukin da Allah ce ba amma asali ita ce adda mulki ku ne Allah ya ba masu imani an fahimci wannan amma in an ka saba ma Allah to dole daula ta musulunci za ta lalace shi yasa Allah faɗi asbabukin da ke sawa wato daula ta musulunci ta ruguje sannan kuma musulmi su lalace ba za su ba su da wata tacewa a duniya Allah ya ce wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin wa ati'u Allah ku yi ma Allah subhanahu wa ta'ala ta'a wa rasulahu kuma ku yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta'a Allah ce wa la tanaza'u kada ai jayayya jayayya a zo ana cece ku ce ba akan dalili ba saboda kowa yana son yirin jaye wani wala tanaza'u fatafshalu sai ku ragunci sai zamanto babu karfi wa tadhhab rihukum sai karfin ku ya tahi wasbiru ku yi hakuri inna Allah ma'as sabirin Allah ya tarda masu hakuri ashe in dai muna son mu ci nasara yau mu shugabanci duniya sai mun yi ma Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da'a in muka yi ma Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da'a wallahi sai mun ci gaba daula ta musulunci ta zauna a ƙasar Spain Andalusi suke ce mata shekara 800 musulunci yana mulkin duniya waɗanga kamera da kuke gani da saura duk littattafan musulunci ne aka ɗauka aka sace aka je aka canza su aka zo ana kirkirawa ana cewa musulunci bai yi komai ba ka tai cikin internet ka diba ka ga daula ta musulunci andalusi an gane ni amma da musulmi suka kawo wasa suka bar kafirai suna yakin yan uwansu musulmi suna kallo suna da halin da za su taimaka musu suka ki taimaka musu Allah subhanahu wataala ya bar su da suka halaka shi yasa Abul Baqa'ir Randi ɗaya daga cikin shu'ara na musulunci da ya zo a wannan daula ya iske ta daula ce mai ƙarfi daula ce mai komai yau ga su sarkin an kore shi ka manya-manyan ministoci ana kamawa ana sayarwa a cikin kasuwa sai da ya musu kasida wannan kasida ita kadai in za a ɗauke ta ba wai wannan minti talatin ba ko awa hudu za mu yi ba za mu iya fassara muku ita ba yake cewa likulli shay'in idza ma tamma nuqsanu fala yugharru bi tibil aishi insanu hiya al umuru kama shahadtaha duwalun man sarrahu zamanun sa'atu azmanu wa hadhihi ad-daru la tubqi ala ahadin ولا يدوم على حال لها شأن يمزق الدهر حتما كل سابغة إذا نبت مشرفيات وخرسان وينتضي كل سيف للفناء ولو كان ابن ذي يزن والغمد غمدان أين الملوك ذوي التيجان من يمن وأين منهم أكاليل وتيجان وأين ما شاده شداد في إرم وأين ما ساسه في الفرس ساسان وأين ما حازه قارون من ذهب وأين عاد وشداد شداد وقحطان أتى على الكل أمر لا مرد له حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا a ƙarshe har yake cewa ma za ta ƙato fil islami bai na kumu wa antum ya ibadallahi ikhwanu menene ya kai ku kuka yanke alaƙa da junan ku kuna gaba alhali ko Allah ya ce ku ƴan uwan juna ne kenan daga lokacin da kace wannan musulmi ba dan uwanka bane makiyinka ne ka ba kafin rai da masu zo su halakar da ku wannan shine da haka in ana son a ci nasara daula ta musulunci ta kahu wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ard in daula ta musulunci ana son ta ruguje wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fa idza lam tuti'u Allah wa lam tuti'u rasulahu wa tanaza'tum to za ku za ku samu matsala Allah ya gane da mu bi yadikal khair alkhairi ga hannunka shike ya Allah waɗansu malamai suka ce to dan wato alkhairi ga hannun Allah yake sharri kuma ga hannun Allah subhanahu ta'ala yake to dan mi an ka kawo khair sannan kuma ba a kawo shar ba ina fata an fahimce ni ana iya cewa bi yadika alkhairu a ce kuma wa bi yadika shar amma malamai suka ce a'a la yunsabu sharru ila Allah subhanahu wa ta'ala ba a danganta sharri zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa hatta da aljannu cikin suratul jin da suka yi imani sai suka ce wa anna la nadri a sharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada kaga a sharrun shin sharri na urida ba su ce arada Allah biman fil ardi ba aka nufata ga wanda a cikin kasa an gane wannan siratal ladina an'amta alaihim hanyar waɗanda kai yi ni'ima a kansu sai an ka ce ghairil maghdubi alaihim ba a ce ghairil ladina ghadibta alaihim ba domin nan wajen hushi ne sai an kai mabni lil majhul ta'adduban ma Allah subhanahu wataala annabi ibrahim yace alladhi khalaqani fa huwa yahdin kaga sai ce wanda ya halice ni shine kuma zai shiryar da ni wallazi huwa yut'imuni wa yasqin shine wanda zai ciyar da ni kuma shine zai shayar da ni sai ce wa idza maridtu tu fa huwa yashfini idan ni rashin lafiya bai ce idan ya sami rashin lafiya ba domin la yusabu sharru illa Allah subhanahu wa ta'ala an gane wannan wadansu malamai suka ce to kuma in ana son a gane akwai abubuwa da suke faruwa kuma babu abin da zai faruwa sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala ko ba haka ba sai malamai suka ce sai mun bambanta tsakanin aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aikata da kuma wanda aikin ya sabka akan shi ko ba haka ba misali aikin Allah subhanahu wataala alkhairi ne Allah bai aikata sharri amma wanda abin ya sabka akan shi shine yake ganin abin sharri ne akan shi ko ba haka ba azzalumai idan Allah ya kama su mi suke cewa sai su ce sai su ce ba ai musu adalci ba ko ba haka ba alhali ko kai na ka aikata abin da Allah ya kama ka kina Allah subhanahu wataala adalci yayi mun fahimci wannan mutun zai mutuwa muna kuka ba mu so mutun ya mutu ko ba haka ba eh mu a wajen ba mu ji daɗi ba amma kuma shi Allah hikima sai ce dole ne shi ya halitta rayuwa don ya jarrabe ku kuma da mutuwa mutane ba su mutuwa to da kuma akwai matsala ko ba haka ba idan mutum ya kai shekara ɗari uku ya rukuce ba ya zan kaya ba shi da kanshi yana fatan ya mutu idan da mutanen farko ba su mutu ba a duniya wannan ƙasa ba za ta ɗauke mu ba ko ba haka ba bale ɗayan masu kuɗi idan da uwayensu ba su mutuwa ana gado da hakan ga cikin aikin Allah subhanahu wataala akwai hikima ko kuma shugaban kasa ko ba haka ba ana jiran shi mutu maza maza su kai ga abin nan kaga gidan shugaban kasa ana kuka gidan sabon shugaban kasa ana dariya ana jin daɗi shi yasa mutanabbi yake cewa bi za qadatil ayyamu ma baina ahliha masaibu qaumin inda qaumin fawaidu kamar haka ne ra- wa rayuwar duniya take tafiya masaibu qaumin musiba ta gidan wani to inda qaumin a wajen waɗansu fawaidun ita fa'ida ce radda an kai shi kudeta aka kama shugaban kasa gidan wancan shugaban kasa ana wayo wayo gidan wancan ana jin daɗi ana cewa wancan barka miji ciyar shugaban kasa ko ba haka ba to haka ne duniya take tahiya bi yadika alkhair alkhairi gare ka Allah yake innaka ala kulli shay'in qadir Allah kai ne mai iko akan komai turijul layla fin nahar
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
Allah subhanahu wata'ala yana daga yana da iko akan komai daga cikin ikon shi tulijul laila fin nahari kana sanya al-laila dare fin nahari a cikin rana wa tulijun nahara kana sanya yini fil laili a cikin dare wanga fi'ili tuliju ruba'i ne in an ce walaja yalidu shine dakhala wanto sai zaman to sulati ne ya'lamu ma yalidu fil ardi wa ma yakhruju minha amma ruba'i shine aulaja yuliju ilajan tuliju sai zaman to hamza ce litta'addi don saboda an aikata shi in nice zahaba ya tahi azhabahu ya tafiyar da shi walaja ya shiga aulajahu ya shigar da shi an gane wannan ruba'i ne kenan muta'addin to Allah subhanahu wata'ala yake da ikon wannan in ba Allah subhanahu wata'ala ba babu wanda adda izinin ya sanya dare ya fi yini tsawo yini ya fi dare tsawo ko ba haka ba cikin lokacin sanyi wani lokaci ya fi tsawo shine dare ko to lokacin zafi wa yini ya fi tsawo ko ba haka ba shi yasa lokacin sanyi sai kai bacci kai kwana kai kwana sai ka gaji ka tashi kai ka ce jikina na ciwo ko ba haka ba amma lokacin zahi da ka kwanta an ka kiran sallar subahi wani lokaci ma sai wutar wani ga tashi ko ba haka ba mai yawancin jama'a jami'in sallar subahi sai dai sai dai sai dai ina ganin in ana ba da jika 100 100 sannan a gansu a wannan guri ko ba haka ba lokacin yayi karamci to kaga Allah subhanahu wataala shi yake sanya wannan a cikin wannan ya sanya wannan a cikin wannan duk duniya babu wanda ya isa ya canza waɗannan lokutan in ba Allah subhanahu wataala ba kuma yana yin haka ne saboda ya nuna iko ne kuma yana yin haka saboda hikima kuma sai ya tafiyar da su sannu sannu ba yadda za a yi ana zahi kai tsaye a koma sanyi Allah bai yin haka nan ba yadda za a yi da Allah ya ɗauko dare mafi tsawo ya kawo shi kusan yini mafi gajarta za mu samu matsala ko ba haka ba amma sai Allah ya bari sannu sannu na suke tafiya dare yana zakuwa sai kaga yau an sha ruwa wato 17 21 gobe 23 gobe 24 haka ne za a tafiya Allah bai bari ba an sha yau 21 kawai a tuma a sai kuma zuwa 30 ko 40 a sha ruwa domin sai rayuwar mu za ta gayyara gaba daya da ko Allah bai haka ba babu wanda ya isa ya kawo dare ko rana ko ba haka ba yace qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-laila sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi dhiya afala tasma'un qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi laylin taskununa fihi afala tubsirun in Allah ya tsayar da yini sarmadan ila yawmil kiyama ya tsaya cak har zuwa ranar tashi alkiyama wani na zai kawo dare akwai to kuma idan Allah subhanahu wataala ya tsayar da dare ya ce shi zai zama ya tabbata sai nan da wata shida ko ko Allah subhanahu wataala ce dan na zuwa tashi alkiyama wani na isa ya zo ya kama mutane safiya babu kaga wannan yana nuna cewa Allah subhanahu wataala shi yake da ikon waɗannan kuma shi ya kamata a ji tsoron shi kuma shi ya cancanta aka ɗaita shi da bauta amma mutane ba hakan ga suke so ba wa tukhrijul hayya minal mayyiti kana fit fitar da rayayye cikin matacce malamai suka ce akwai misalai da dama duk abinda za a yi buga wannan misali zai iya shiga cikin shi misali rayayye da matacce shine kamar kwai da kuma abin da yake fitowa cikin kwai kaga kamar tsuntsaye wasu wato tsuntsaye suna yin kwai ne to kaga kwannan matacce ne sannan kuma Allah subhanahu wataala ya fitar da tsuntsu daga cikin shi an gane wannan kwaya bayan ta bushe ta hatsi ko abin da ya kama da hakan ga ta bushe tana matatta amma idan aka sanya ta cikin kasa sai ta rayu ta fito ta girma har ta fitar da wadansu yaya kaga tukhrijul hayya minal mayyit kenan sannan kuma mace tana da ciki ya kai wata tara Allah ya nufi za ta mutu sai ta mutu tana da ciki sai likitoci su auna sai su ga ana iya a fasa ta a hiddo wannan yaron sai a yi mata fashi sai a fiddo wannan yaron kaga ita matar ta ce amma an fiddo mai rai daga cikin ta an gane wannan waɗansu malamai sun fassara shi da wannan sannan kuma suka fassara shi da fassara ma'anawiyya shine tukhrijul hayya min almayyiti wato kana fitar da alhayya rayayye min almayyiti daga matacce shine musulmi da kafiri an gane wannan domin kafirci da jahilci mutuwa ne Allah ce awa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha kenan Allah yana fitar da mai rai mai rai daga matacce annabi Ibrahim alaihi salam an fitar da shi daga cikin azara kaga shi mumini ne amma kuma baban shi mi ba musulmi bane kaga tukhrijul hayya min almayyit wa tukhrijul mayyita min alhayy kuma kana fitar da matacce daga cikin rayayye ma'ana kuma yana yiwa mai rai matacce ya fita daga cikin shi mace tana da ciki sai dan da za ta aihuwa a ce bai zo da rai ba ko ba ka ake cewa ba ya mutu ko ba ka nan bane sannan kuma yana yiwa mutum yana musulmi ya haifi ɗa kafiri annabi nuhu alaihi salam shi musulmi ne annabin Allah ne kuma ɗan shi kuma matacce ne kafiri ne ina fata an fahimci ne in mun ɗauki wancan fasara an gane wannan Allah ce to wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab Allah yana azirtar da wanda ya so ba tare da hisabi ba in Allah so ka yi arziki kai da kanka sai ka rasa yadda an kai kuɗi sun ka tayo gari ka duk mai kuɗin da an ka ce ma ya tar da kuɗi masu yawa in ka tambaye shi yaya an kai ka tsara maka ka haka kai haka sai ce wallahi shi ma bai sani ba yau dai ai harka ta kaza cirikin da kai ma jiya kamance da shi ko ba ka nan ba na shekaran jiya na kaza na kaza ya an kai kuɗin da kai kasuwanci sun ka kai haka ga Allah subhanahu wataala yake baka wani ko ayi dubara ayi fo wannan duk dubara duniya ya iya ta ya iya langa langa na duniya yana jin faransai yana jin anglais yana jin espanyol yana jin larabci ya zamna da manya manyan mutane mutane ministrori shugabannin nan kasashe ya yawaci duniya shi na europe shi na azi shi na ina shi na ina duka an yi an yi an buga ya iya fowon nayin ya yi fowon nayin ya yi fowon nayin har ya gaji amma kuma ba a yi arzikin ba domin wa yake ba da arziki Allah subhanahu wa ta'ala wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab Allah kana arzitar da wanda kaso ba tare da lissafi ba Allah shi ta ba sa shi kai amma dan adam ne in zai basuwa in yasa aljihu zai hiddo dala 40 in yaji 100 ta sai ta a'a ba sunan nake fita ba jeton da nake fita sai ya dauko samfara sai ya baka to ba haka Allah subhanahu wa ta'ala yake kyauta ba la yattakhid
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير Allah ce la yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a kada mu'minnai domin wannan lamu lamun nahyi ce wannan fi'ili ba asalin shi in lamun nahyi ta shiga cikin fi'ili mudari'i tana mishi jazma sai a ce la yattakhidh amma kuma ka'ida ta larabci tana cewa wa in sakinan iltaqaya faksir ma sabaq idan haruffa guda biyu masu sukuni suka hadu to sai ayi mana na farko kasra la yattakhidh al-mu'minuna kaga al-mu'minuna wannan lamun kin tana yana da sukuni shi kuma la yattakhidh wato fi'li ne mudari'i majzumun bila min nahyi sai an kai kasra ta sukuni na farko sai an kace la yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin la yattakhidhil mu'minuna kad mu'minne su riki al-kafirina kafirai awliya masoya in an kace masoya abokanai na haƙiƙani na kud da kud min dunil mu'minina su bar mu'minai waɗansu suna cewa wannan aya ta sauka akwai waɗansu sahabbai da suke da abokanai daga cikin yahudawa ko kuma mukaddarta waɗansu suna da waɗansu abokai kafirai an gane in an ce waliyantaka ta zuciya ake nuhi ba ana nuhin baka gaisa da kafiri ba ya halatta gaisa da kafiri in akwai bukata ai haka ko ba haka ba amma kuma ka rike shi masoyi cikin zuciyarka kana so shi to wannan haramun da an gane wannan ko wane ne kuma ko babanka ne ko mahaifinka ne ko mahaifiyarka ce in dai ba mummune bane in ka ji kana son su cikin zuciyarka to ba musulunci kake yi ba amma kana kyautata musu Allah ce wa sahibu ma fi dunya ma'rufa zaka kyautata musu duk abin da suke so in bai saba ma Allah ba zaka yi musu amma kuma ka ji kana son su cikin ranka to wannan sai musulmi ina fata an fahimce ni wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka ma'ana ya aikata son kafiri ya je na son shi ko kuma yake taimakon shi akan musulmi don ya ci nasara falaysa min Allah fi shay'in baya daga wajen Allah subhanahu wata'ala daga Allah fi shay'in wani abu ma'ana baya daga cikin addinin Allah ko kadan dan haka mutanen da suke taimakon kafirai akan musulmi da waɗanda suke ƙaunar kafirai suna jin daɗi su tabbatar da cewa sun fita daga cikin musulunci domin bayyuwa son masu imani da son kafirai ya tabbata cikin mumini guda cikin zuciyar mumini bayyuwa son Allah da son kafirai ya tabbata cikin zuciya amma ana mu'amala da su ta duniya in ta kama kasuwanci saye da sayarwa in dai abin ya halatta babu laifi amma yanzu fa kafirran su ne adda daraja su ne adda kima ba wai musulmi suke da kima ba shi yasa wani baba ne ya same suna Abdullahi shi yana ganin sunan na Abdullahi bai dace da shi ba yana da wani dan balo da yake so a kasar turai ana ce mai Messi sai ya mai da suna ne Messi wani uba ne ya same Muhammad suna na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cire akwai wani dan balo wanda aka ce ma Ronaldo shi ya sanya suna ne ya koma Ronaldo kaga soyayya kenan in ka ce mishi a'a son kafirai ne kake sai ce a'a shi ba son sai ke ba amma bai iya zuwa sallah in ana yammaci sannan kuma in ka zagi wannan dan dan kwallon to kuna iya ku rikici da shi ku yi gaba kuma bai so ne dan ka ce mai a'a so kai sai ce a'a ni ba son shi nake ba to me kake nufi ka san tarihin shi ka san inda an ka haife shi ka san uwa tai ka san uba ne ka san rayuwar gidansu sun tashi cikin arziki ko ba su tashi cikin arziki ba ka san takalmin da yake sa ko nawa suke rigar da yake sa ka san ko nawa take motar da yake hawa ka san ko nawa take mata nawa gare ka sani karuwa tai ka sani otalkin da yake kwana ka sani cikin kwantikin shi ka san ko nawa akwai ka san ko wace ekip take son ta san shi ta sai shi sannan kuma ka san duk yadda rayuwa ta yi doktor ki ne wanda yake mai magani ka sani amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san rabin haka zuwa gare shi ranar tashin alkiyama me si za ka bi in an tashi cikin farfajiyar kiyama ko ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya akai ka san wannan akan me si amma baka san shi ba akan annabin ka ina fata an fahimce ni to dan haka dole na sai mun dawo mun jarrabi kanmu so na hakika Allah ya hana shi domin Allah ya faɗa muna illa ba su kaunaku walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum ƙarya ne nasaru su zo su taimaka muku yi addini wallahi ƙarya ne ba yadda za a yi sannan Allah ce ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalaw addu alaykum al anamil min al ghayb ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون وأن إلو لم بيسمك كنيسة كافري Allah ya gane da mu Allah ce to duk wanda ya wannan bai da imani illa an tattaku minhum tuqa sai in kun ji tsoro daga gare su to wannan kuna iya kudan nuna musu wani abu zuwa wani lokaci wannan shine an ka ce idan kafirai sun ka kama ka sun ka ce ce ka kafirce ma Allah ko mu kashe ka to in dai zuciyarka tana da imani sai ka gaya musu man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ya halatta amma zuciyarka ka kudurta kana da imani an ce wani kafirai suka kama shi suka ce ce ka kafirta in baka ce ba muna kashe ka yace na kafirta sai zo ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a lokacin da ka faɗa kana jin zuciyarka tana da imani yace a shi wallahi cikin cike take da imani manzo Allah sallallahu alaihi to ko gobe sun ka sake tarika ka sake fada da haka in dai abin da kafirai za su saka na farko bai zaman to ta'addanci ba su ce ma ka kashe wani to nan ba za ka aikata ba an gane wannan sannan kuma abin nan bai saba ba addini ɗari bisa ɗari ba ko da ya saba ba addini in dai zaka iya aikatawa da wato da zuciyarka kuma ba haka nan bane to shi kenan magana ta kare dan mutum ya ce ya kafirce ma Allah ba laifi bane in dai cikin zuciya tai yana da imani don kafirai sun ce za su kashe shi an gane wannan wannan ruksa ce Allah ya bamu wa yuhadhdhirukum Allah nafsa Allah yana tsoratar da ku kansa a ji tsoron Allah wa ila Allah masir makoma ga Allah subhanahu wata'ala take alaka in ji malamai wanda akwai tsakanin ayata wato qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha da la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin me alaka tsakanin su malamai suka ce Allah ya buɗe da cewa shi adda mulki shi adda ikon komai ko ba haka ba to dan haka ku mumin ne kada ku ji tsoron kafirai ku sa tsammanin mulkin gare su na suke suna suke baku mulki shi ko yanzu duk kasashen mu gaba ɗaya an yi imani turawa ne suke da mulki colonies wato duk inda faransa ta yi colonize in dai sai in dai faransa ba su sai a ce baka shugaba ko ba haka ba inda ingila ta yi shugabanci sai a ce in dai ba inda ingila ta yi ma mulkin mallaka sai a ce baka iya zama shugaban kasa sai ingila ta yarda to ina kuma imani shike ina kuma Allah subhanahu wataala qul in tukhfu ma fi sudurikum قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير Qul in tukhfu ma fi sudurikum kace da su in kun boye abinda a cikin zukatanku aw tubduhu ko kuka bayyana shi ya'lamuhu Allah Allah subhanahu wataala ya san da shi kenan wanda yake an tilastar da shi ne ya faɗi falima ta kafirci Allah subhanahu wataala ya san da shi Allah subhanahu wataala duk ɗaya ne gare shi mu ne muke da abinda yake boye muke da abinda yake bayyane amma alqulubu lillahi subhanahu wataala mufdiya was-sirru indahu alaniya duk ɗaya ne alimul ghaibi والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارم بالنهار إن كنت أنت أبو يابو يتو غريك أنا أما شي الله دا أبند أنك فتا دا أبند فتا بدوت لي غريشي إنا فتا أنفن تيني يعلمه الله الله يا سنشي سي أي هنكري جواب الشرط ني ودن سنة توا يعلمه الله ودن كراء ودن كسكوري ني ميم كنتنا رسكوني يعلمه الله جواب الشرط ني الله يا سنشي مجزوم ويعلم ما في السماوات وما في الأرض Allah ya san abin da a cikin sammai da kasai wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai kenan ko in yana da iko akan komai ya san waɗanda suka faɗa ko ya san waɗanda suka kafirce mishi da gangan sannan kuma abubuwan da zasu sa wa- Allah subhanahu wata'ala yayi azaba duk sun tabbata na farko yana da sani ka san in ka san mutum ya san abin da zaka aikatawa ba zaka aikata ba ko ba haka ba to Allah ya sani na biyu wallahu ala kulli shay'in qadir yana da iko akan komai ya san waɗanda suka yi kuma yana da ikon da zai kama su dama abubuwan da suke sawa ba a aikatawa wani shi ya san kana nan ga aikata mai laifi amma kuma bai da ikon da zai kama ka ko ba haka ba wani na da ikon da zai kama ka amma bai sani ba shi yasa wani zai iya shiga gidan rediyo shi magana sai ba a faɗi suna ne ba kaga gwamnati na da izinin kama shi amma ba ta iya kama shi domin ba ta san inda yake ba ko ba haka ba wani ko an san shi na aikata abin da yake so amma saboda ana ba a da ikon da za a kama shi za a sha mai lahiya amma Allah ya san waɗanda suka aikata aiki suka aikata aika aika sannan kuma yana da ikon da zai kama su wace rana ce za a kama su yau mata jibu
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محتا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد ranar da Allah subhanahu wa ta'ala zai kama su kamu wanda babu irin kamu nashi yau tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhtara ranar da kowace rayuwa kowace kowane dan adam zai zo ya iske ma amilat min khairin abinda ta aikata muhdaran yana halarce wa ma amilat min su'in da kuma abinda ta aikata wanda yake mummuna Allah subhanahu wata'ala zai tara maka komai ya aje maka abubuwan da ka aikata ka san su amma ka manta domin Allah ya ce ahsahu Allahu wa nasuhu amma da an bude littafi zaka ji ya ce mali hadhal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha sannan yana karantawa Allah ya ce alimat nafsun ma qaddamat wa akharat ka sani amma ka manta shi yasa a aikata alkhairi a manta da shi don sharri na tashi alkiyama za a tuna da shi wa ma amilat min su'in malaman nahu sun kace ai wa ma amilat min su'in muhtara abinda ta aikata mummuna shi na halarce tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida tana fatan da za a samu bagire mai nisa tsakaninta da abinda ta aikata domin in ka aikata mummuna aiki baka son a gani ga hili abinda ka aikata ko ba haka ba idan mutum ya dan sace wani abu ya boye cikin jama'a sai an ka gane amma ba a gane ba sai an ka dauko an ka ce wani na sace abin ga shi na hitowa to ranar tashi alkiyama haka na za a yin ta wa yuhadhdhirukumullahu nafsa Allah yana tsoratar da shi kukan shi wallahu ra'ufun bil ibad Allah mai tausayi ne ga bayi mu kai karshen kisa قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين الكافرين
Allah ce qul in kuntum tuhibbuna Allah in kun riya kun ka daga tuta kun ka ce kuna son Allah an ka ce ina masoya Allah kun ka ce ga mu to Allah ce ga ka'ida wadda za a gane masoya ne fattabi'uni ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayoyin da yazo da su da hadisan da yazo da su aga kana aiki da su amma kamar da kanka dan giya ka ce kai masoyin annabi ne kamar da kanka kana biyan mashaya ka ce kai masoyin annabi ne kana zina ka ce kai masoyin annabi ne kana tata ka ce kai masoyin annabi ne kana ƙarya ka ce kai masoyin annabi ne wannan ƙarya ce baka son Allah subhanahu wataala domin ka'ida ne wanda kake so kana yi mai da'a innal muhibba liman yuhibbu muti'u idan aka tambaye ka wane yana son mata sai zaka ce haka ne yana son ta me dalilin ka sai ka ce duk abin da take so shi na yake yi ko ba haka ba a to in kana son Allah kuma kake saba mai a gane ka gidan giya ko kana masoyin Allah to wannan aya a gurguje tana buƙatar bayani mai yawa amma dai a takaicen takaitawa in Allah ya sa zamu sake tafsiri mai yawa zamu koma akan ta in dai ana son a gane masoyin Allah shi na ma Allah da'a amma mai sabon Allah ya ce shi masoyin Allah ne ƙarya ne fattabi'uni kubini yuhibbukumullahu Allah zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ne wannan aya malamai suke cewa ita ce ake ce ma ayatul mihna wato aya ta jarrabawa in za a zo za a jarraba mutane ai za a sa su cikin aji ko sai a ba su takarda a yi tambaya ko to ga tambaya din wannan aya ita ce za mu ɗauka kowane an masoyin Allah mu gane shi maƙiyin Allah kuma mu gane shi qul ati'u Allah war rasul ka ce ku yi ma Allah da'a ku yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a kaga wannan shine fassara ta mahabba da'a kuma cikin komai da ya zo da shi in ya ce Allah ya ce duka kai biyayya duk abin da kuma ya faɗa ka yi aiki da shi fa in tawallau idan kuka juya kuka ba da baya fa inna Allah la yuhibbul kafirin Allah baya son kafirai maimakon fa inna Allah la yuhibbul mutawallina Allah baya son masu juya baya sai ce fa inna Allah la yuhibbul kafirin Allah baya son kafirai domin duk wanda ya juya ma Allah baya ya juya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya iya kafirta anan ya kamata mu dakanta yan uwa musulmi abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna akwai dan uwa da yake son ya gabatar da bayani ga jama'a sai ai hakuri tunda akwai sauran lokaci malam Yahaya dai kun san shi ba sai dai muku dogon bayani bai na son ya isar da sako akwai wani dan uwa da yayi tambaya kan zancen me yasa masallaci Imam Malik ba a yin sallar Idi sallar Idi an fi son a fita ga fili a wuri wanda ake son a je a yi sallah na'am an fi son aje a fita ga hili kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance lokacin shi akwai masallacin shi amma yana fita amma kuma a ka'ida ta sallar idi nan kasar mu Niger sai an zo an so authorization sannan kuma ba wajibi bane sai an yi sallah a Imam Malik idan akwai masallacin ne sun isa sai aje wadan surare ina fata an fahimce ni malam bismillah
الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي رفع العلم والعلماء فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ثم الصلاة والسلام على من حمل صحنة العلم فأضاء به ذل الآفاق وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمام مسلمي إنما يواء الله سبحانه وتعالى بوديا دا يترم ونن وجه wannan masallaci na masjid imam malik wanda mun zo mun saurari tafsiri na malam abdulmalik tare da ɗan uwa malam usman ibrahim allah ya saka musu da alkhairi da yake tun jiya sun shaida min cewa ina jin yau ne rufe wannan tafsiri ko sun nemi musharaka ta cikin wannan waje kuma allah da ikon shi na samu halarta don haka mun ji tafsiri kwarai da gaske Allah ya saka musu da alkhairi abinda muka ji Allah ya sa ya amfane mu jama'a musulmi ba wani dogon bayani zan yi ba illa mu san cewa alkur'ani ba wani littafin da ya fi alkur'ani babu shi a nan duniya sa'an nan kuma ba wata al'umma wadda ta fice makaranta alkur'ani ba wani mutum wanda Allah zai ɗauki wani matsayi ya bashi wanda ya fice ya baka jagoranta alkur'ani alkur'ani nan da muke gani duk wanda ya fi ka matsayi ko ya fi ka kulawa da wannan alkur'ani ya fi ka aiki da shi wallahi ya fi ka har- har wajen Allah subhanahu wata'ala sa'annan kuma jama'a musulmi mun je tafsiri yadda yake zuwa ɗaya bayan ɗaya da ƙa'idodi da fasara daidai da karantawan daidai abinda nake so mu fahimta shine wani malami ga baki ɗaya da ya tashi raddi ga wa'anda suke ganin a'a shi karatun alkur'ani ko shi fassara alkur'ani kowa ne zai yi in ka iya larabci zaka iya fassara alkur'ani sannan kuma in ka karanci wasu 'yan littattafanka zaka iya fassara alkur'ani to gabaki ɗaya sai ya ya- ya yi musu abin nan gabaki ɗaya bambalasta gabaki ɗaya yake cewa alkur'ani da kake gani arabi alkur'ani shi kankan shi balarabe ne ba wanda zai fahimta alkur'ani illa man ta'allama lugha al-lughata al-arabiyya min alifiha ila ya'iha yace ba wanda zai iya gane yadda alkur'ani yake tahiya sai wanda ya koyi ma larabcin karan kanshi tun daga farkon shi har karshe to nan dole sai an yi idafan wasu abubuwa duk komai iya larabcinka wallahi sai ka iya karanta alkur'ani mun dai ji yanzu yanzu misali kamar wannan aya ta karshe wannan kalima qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah kaga yau guda guda na zaka samu masu tafsiran mu wanda zai zo ya ce maka ya'lamhu Allah da yawa yadda sun ka san shi ya'lamuhu Allah kuma in kai shi kai kuskure kwarai da gaske to wa'annan shi yasa nake kira ga ƴan uwa wa'anda suke shauƙin shiga tafsiri ko su zo su fara tafsiri ba wai abu bane na ado wanda kowa sai yayi ko dole sai kowane masallaci an yi tafsiri ba haka bane ba haka bane in kana so kai dole sai ka iya karatun alkur'anin ka iya karanta shi kwarai da gaske ka gani alhamdulillahi tunda malam yana tafsiri kuma tare da sanin wannan qira'at gabaki daya akwai kalimar da in ka zo karanta ta da haf da warshi ba ɗaya bane za ka samu ta canza warshi ga yadda yake karanta ta hafsu shi kuma ga yadda yake karanta ta to yana da kyau duka irin wa'annan abubuwa ana fahimtar da mutane to don haka jama'a kuma a ƙarshe mun ji kaman irin kalimomi da suke zuwa cikin alkur'ani in ka ce za ka ɗauki gundarin larabcinka to ba shakka za ka jefa mutane cikin rami saboda mi misali kaɗan yanzu mu dubi ayoyi da suke zowa misali ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin me ake nuhi kuffar wayannan kafirai ko duk aya in ka gani cikin alkur'an za zo ka ji kuffar kuffar to amma akwai wani waje sai Allah ya zo ya ce kamasali ghaifin a'jabal kuffara nabatuhu to kaga kuffar wannan na suratul hadid da wancan na suratul tahrim da sauransu duka na cikin suratul tauba duka kaga suna da bambanci wayancan ana nuhin kafirai amma wannan ghaifin a'jabal kuffara kaga nan kuffar ana nuhin menene su ne manoma yau ka zo shikenan sai ka fassara sai ka zo manoman nan ka maishe su kafurai kaga kai banna ka ci amanar su kenan duk manomi ka ci kafuri ne kenan ka sa iyayenmu da kakanninmu duka ciki to da haka haka ne alkur'ani yake tayya ga kalima wani waje ga yadda ake nuhi da ita amma wani waje in ka zo ba haka nan bane sannan jama'a alkur'ani su turawan da kansu mu ɗauki kaman falasifa da suka wuce wanda yau ko wani abu zai na tarbiyya tarbiyya wadda ba islamiyya ba haka kana ga za a sa su wanda sun yi ta'arifat da yawa na tarbiyya yanzu kaga misali ka ɗauki irin su eh, aflaton irin su Sokrat da sauransu irin su Farabi da su Hallabi wayanga duk mutane ne wayanda sun yi ta'arifat nasu duka sun kawo to amma kuma sun ɗebo abubuwa da yawa cikin Alkur'ani sun tabbatar da shi kuma an tabbatar cewa wallahi cikin Alkur'ani suka ɗebo to shi yasa suka gagara duniya bangaren ilimi kowa ya shaida su sannan ƙarshe mu dubi shi ma wannan alimi ne na Bihar wannan eh, Commando Costo wanda ya zo ya yi bahasin shi duk yawon da ya ta yi cikin teku sai ya zo ya kwashi watanni cikin teku yana bincike shi kawai nan ne ya shahara duniya amma ya ga abubuwa na mamaki abu ɗaya ne yana ba da labari abu ɗaya ne wanda ya bashi mamaki kwarai da gaske wanda kuma ta nan mutane sun ka tabbatar da hankalin shi da kuma ilimin shi shine ya zo ya hau saman wata teku wannan teku ina cewa bahar ne na atlas na atlantic lokacin da ya zai duba sai ya samu wai tekun nan ɗaya ce ga ta ana gani amma ruwan nan kashi biyu ne akwai ruwa bangaren wayanda suke da gishiri akwai wani bangare wanda ya ji kuma ba su da gishiri to shine abin da ya bashi mamaki sai ya bincike ya ga haka nan dai ne kuma wayannan da suke da gishirin bangaren su daban yake wayanda ba su da gishirin daban suke da ya zo ya hiddo wannan bayani sauran eh, manya-manyan ma'ilmanta na wayanda sun ka shahi na turawa kin nan sai suka fara cewa anya wannan bai haukace ba ku aka biyo shi an kai bahashin an kai bincike an ka tabbatar da haka ne an ka karrama shi an ka yi mai kyauta mai girma an ka bashi matsayi to shine lokacin da ya fara alfahari da wannan shine aka samu wani mutumin misra ya ce kwamando kun so muna ɗaukan kai mailmanci ne dattijo ne wanda ya san abubuwa ya ce to kai sai yanzu ka san wannan shine sai tura sun kai caga wannan mutum yaushe ka san wannan abu sai ya ce shi ya san wannan abu tun yana da shekara biyar a duniya baban shi ya karantar da shi alqur'ani suratul rahman Allah yake cewa marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan can kuma Allah yake cikin suratul furqan wa huwa alladhi marajal bahrain hadha adbun furatun wa hadha milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura to kun ga Allah ne yace shine ke da ikon yin haka ni na hada teku biyu waje daya wannan tana da gishiri wannan bata da gishiri wadda take da gishirin bata shiga cikin wanda bata da gishirin wadda bata da gishirin kuma bata shiga cikin mai gishirin haka ne iko ne nawa ni na sa wani shamaki tsakanin su wanda kai dan adam baka gani to dan haka kun ga wasu ma suna tabbatar da cewa da ya tabbatar da cewa alkur'ani ne ya zo da haka nan sai ya musulunta wasu na ganin kuma dokas to kafin ya mutu ma ya musulunta to don haka kun ga su mutane ne wanda suke aiki da ka'ida wanda suke aiki da dalilai amma ku duba mutanen mu sai ta karanta alkur'ani wani sai ya shekaru kullum ana tafsiri ya kabbara amma ina abubuwan nan da aka hana kuma sai kaga an dawo gidan jiya sannan kuma a ƙarshe dai tafsiri mun shi sannan kuma eh, abu ne wanda yake buƙatan eh, a kiyayewa tunda saura kun ga yawanci tafsirai da aka yanzu har ya kai har ya kai wasu sai dai a zo a yo hayan masu tafsiri daga waje a kawo a da to amma yanzu kun ga alhamdulillahi alhamdulillahi tun daga mahaddata ana samu kwarai da gaske kuma suna karanta larabcin sun karanci ka'idodin na tafsiri gaskiya shine wannan sannan kuma irin wannan tafsirai abu ne wanda ya kamata ku yanzu kun ga dai yau a ruhe tafsiri kuma sai kuma zuwa baɗi Allah ya kai mu inda rayuwa in ba rayuwa kuma shikenan to kun ga irin wayannan ɗauka da an kai ya kamata ku neme su wannan tafsiri ne wa'azi ne kuma karantarwa ne wallahi darasi ne kwarai da gaske tunda kun ji ana hidda muku abubuwa na fawaid daga ciki ana ka muku abun da ya shahi lugha daga ciki duka wayannan abubuwa ya kamata ana yawan sa su kuna kallo kana kallo kana ji sannan kuma ya zamo darasi ne a gare ka don haka jama'a musulmi nan ne zan tsaya ina wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sada mu wannan waje sannan kuma wannan ibadodi namu Allah ya karba muna laifukan mu kuma zunuban mu Allah ya yafe muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته munem Allah subhanahu wataala mai kowa da komai mai karfi da dubara da ya nuna mana wannan rana mai dumbin tarihi mai albarka wadda shike yau ne a tun muna cewa yau muna ɗaya biyu uku yau ga sha Allah subhanahu wataala ya nuna mana ranar da za mu rufe wannan tafsiri to muna godiya ga Allah ya sanya ma wannan majalisi namu albarka sannan wannan malamin da shi Sheikh Abdul Malik ya gudanar da wannan tafsiri muna fata Allah ya saka mashi alkhairi sannan kuma Allah shi kara ilimi ya kara sa albarka sannan kuma dukkan yan uwan musulmi da suke ba mu goyon baya a wajen wannan majalisi na haduwa wajen wannan tafsirin muna fatar ubangiji Allah ya hada sakamakon mu na lada a gidan aljanna baki daya to kan mu rufe ina fata dai wannan Sheikh Yahaya kowa ya san shi shi ne ɗaya daga cikin limami na masallacin abu ubaida sannan kuma yana ɗaya daga cikin shugabanni na najla na musabaka wadda muke gabatarwa a nan sunna tv ko kuma kanin turwa to shi ne muka gayyato shi domin ya zirce mu muna fatar allah ya mai da shi gida lafiya kuma shi ma allah ya ƙara ilimi ya sa albarka sannan kuma sheikh abdulmalik ya kan ƙara tunatar da ko mutane sun nemi cewa idan Allah ya sa da dama da kuma fursa zuwa bayan sallah kamar ta layya to idan Allah subhanahu wata'ala ya sa an samu daidai ko kuma dacewa da abin da ake ake son a daidaita wannan tafsirin za a sake maimaita shi ko da a rana ɗaya ne a sati insha Allah kullum sati za mu duba mu duba ko da daddare ne ko kuma da rana insha Allah za a tabbakar da wannan tafsirin muna fatar Allah ya taimaka mana wannan shine dai abin da ake so a al'umma ta dokara ko kuma ta dunkufa akan shi domin idan ake samun ɗaliban ilimi wanda suka fahimci addini suka fahimci karatun addini to su ne kamata a je a dinga sauraron addinin su ko kuma a dinga jin sauraron faɗakarwa su ba irin tafsiri zaka zo kullun abu guda ne za a maimaita abu guda ne za a maimaita wanda ka rasa me an ka faɗa me ake so a faɗa kuma har a tashi kai baka iya fahimta duk abin da ake so a fahimta ba muna fatar da wanda yake ya gina wannan masallacin da mu duka baki daya Allah ya hada mu gida aljanna baki daya Allah ya wadatar da mu ya rufa mu nasiri da dukkan masu aiki a wannan masallaci da ladanai da kowa da kowa Allah ya hada mu gida aljanna Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hadna idha shi'ta sahla Allahumma sahil umurana ya rabbal alamin Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka ya rabbal alamin Allahumma rabbana la tufarriq jam'ana hadha illa bi dhanbin maghfur wa سعي مشكور وعملا صالحا مبرور يا رب العالمين اللهم ربنا آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها يا رب العالمين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واغلقنا أبواب شرك يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأيم وتخفي الصدور يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء اللهم إنا نسألك عيسى الشهداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على لدى يا سميع الدعاء يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل صيامنا وسائر عباداتنا يا رب العالمين اللهم إنك وقولك الحق عدعوني أستبدلكم وها نحن قد دعوناك يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا